الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل الدرس ومن أقيدة سنمنا في تشكيل التاف العقيدة الطحاوية أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطحاوي Allah ta'ala ya mishi rahama jiya zama da ya gabata wani kuma shine zama mun sha bakwai ko mun sha Allah na karshe a littafin jiya zama da ya gabata malaye mana bayani akan cewar ahlus sunna masu lafiyayyar aqida suna imani da alamomin tashin alqiyama ita alqiyama daga cikin rahamar Allah ga bayi sai sanya mata alamomi saboda za ta zo ne bagata kamar da Allah ce la ta'tikum illa bagata kwatsam mutum ne yana gyara kwanan da zai zuba dabbobinsa abin shi alkiyama za ta tashi mutum biyu suna cinikayya ba su gama cinikayyar ba alkiyama za ta tashi mutum ne ya ɗebo abinci zai kai bakin shi bai kai bakin ba alkiyama za ta tashi haka kwatsam tutun da kwatsam za ta zo mutane rahamar Allah gabayi sai sanya mata alamomin da idan suka gani to su farka kamar da Allah ta'ala yake cewa fa hal yanzuruna إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها شين أشراطها تو رحم الله ne sanya alkiyama alamomi alamomi kuma malamai sun ce akwai ƙananan alamomi akwai manya shi ma da ya mana bayani akan manyan alamomi na alkiyama waɗanda idan ka gansu to ka jirayi ta gabansu idan ka ga ta gabansu to kuma ka dai jirayi alkiyama tana dafa daga ciki akwai fitowar dujal wanda fitina ce babba ga al'umman nan akwai sakowar annabi isa wanda shine zai kashe dujal din annabi isa zai sako daga sama akwai kuma fitowar rana daga mafadanta akwai kuma fitowar dabba yau za mu tashi a gabar da mali yake cewa wala nusaddiqu kahinan wala arwafa sannan ba za mu gaskata boka ko malamin mai tsubbu ba an gane waɗannan guda biyu mala ya ce la nusaddiquhum ba za mu gaskata su ba boka don kaji ya yi bayani ya faɗi wata magana ko da ta dace da daidai ko kuma ta shi malamin mai tsubbu ba mu ce malamin tsubbu sai dai mai tsubbu ya yi magana ta dace shi ma ba za ka gaskata shi ba annabi sallallahu a hadisi kuma ya duk wanda ya je wajen boka din bokan ya faɗi magana in ka je wajen sa kawai annabi sallallahu ya ce ba za a karɓi sallan ka ba ta kwana arba'in idan kuma ka je wajen bokan ko mai tsubbu din sai ka gaskata shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kafirce abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirce alqur'ani kenan a addini babu bokan babu tsubbu babu dukka wani abu da ya shafi mai duba da wai wannan ba addini bane wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitaba was sunna wa ijma' al-umma sannan ba za mu gaskata duk wanda yake ikirarin abun da yake saba alkur'ani da suna da abun da al'umma ta yi tarayya a kansa ba an gane idan alkur'ani ya zo da abu suna annabi sallallahu ta zo da shi ko ijma'in al'umma ya zo da shi duk ya saba mishi ba za mu gaskata shi an fahimta yanzu ajiya mun yi magana akan annabi shawwal duk malamai sun yi ijma'i cewa shar'antacce ne a shari'a azumin shawwal to dan an samu wasu shawaz keɓantattu sun fita a wannan da'irar ba za ka gaskata su ba an gane don haka kullum mutum ya zama yana tafiyan shi karkashin alkur'ani karkashin suna karkashin abin da al'umma ta yi ijma'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma sa ba ta taba ijma'i akan abin da yake na kuskure ba Allah ba zai taba tattara su akan abin da yake ba daidai ba in ka ga al'umma ta hadu to Allah ta'ala zai musu tawfiki su dace da daidai kuma shari'a ta ba da dama na ijma'i cewa an rasa ba alkur'ani da sunna to za a samu mai ahalin ilimi da wanda suka san alkur'an da sunna kuma su ijma'i akan abin da yake na daidai kuma Allah ba zai tattara su abin da yake na bata ba wa nara jama'a haqqan wa sawaba sannan mala yace muna ganin tattaruwar jama'a haduwar kai to gaskiya ne kuma daidai ne a samu kai ya hadu wal furqa zaygan wa azaba sannan rabuwar kai kuma karkata ne kuma da azaba in dai kai ya hadu to za a yi nasara za a yi karfi amma in kai ya rarrabu fa babu nasara babu karfi a matakin gida in kai ya rabu kan mata da miji ya kake da 'ya'yan sai zama abin tausayi a matakin gida kawai in kan mata da miji zai rabu ya sai su wana to ina kuma a mataki na shugabannin al'umma in kan su ya rabu ya kake ga al'umma shiken sai ta rude ba ta da makoma to haka ne in dai kai zai rabu to za a gwara kai na abu gos na abu gos sai ka ga ba za a samu nasara shi yasa kullum musulunci yake gargadin mu da rabuwar kai yake umarni da da haɗin kai wa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sunan shi wala takunu kal ladina tafarraqu tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayyinat an gane wala takunu min al mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a dukkan ayoyi suna umarni da haɗin kai kuma suna hani da da rarrabuwar kai so da in kai ya rarrabu to akwai rauni in aka yi rauni kuma to babu nasara kenan a tafiya malam ya ce wa dinullahi fil ardi was sama wahid sannan addinin Allah a nan doron ƙasa da sama ɗaya ne wa huwa islam wanda shine musulunci wannan tun daga kan annabi adam alaihi salam har kan cikamakin annabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin nan guda nawa ne guda ɗaya ne babu wani addini sai addinin musulunci Allah bai san wani addini a wajensa ba sai sai addinin musulunci kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa qala Allah ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine shine addinin musulunci Imam al-Qahtani yayi wasu baituka waɗanda suke da daɗi abin da ya shafi addini wanda yake cewa wa shari'atul islami afdalu shir'atin دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله, وله دعا عيسى وله دعاه النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان حرب لديك شاء وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان ina magana akan annabi Isa yace shi ma annabi Isa ya kira mi mutanansa ne zuwa game addini bai kira su zuwa game bautawa abin da ya shafi gumaka ba wallahu an taqahu sabiyan bil huda fil mahdi thumma samahu fi sibyan har zuwa gun da yake cewa dangane da annabawa bal muslimuna wa mu'minuna bi rabbihim hunafa fil israri wal i'lani dukkan annaba ke cewa ne musulmai ne mu'mine ne game ga ubangijinsu kenan babu wani mai annabi da ya bi addini yahudawa ko yahudanci ko kuma ya bi addinin kiristanci dukkan annabawa da addini ɗaya suka zo shine addinin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya buga mana misali da yake cewa misalin sa da al'ummarsa kamar misalin sarki ne da ya aiki dan aika cewar yana kiran su zuwa ga wani gida yace cikin gidan akwai daki cikin dakin yake cewa akwai akwai kabaki kabaki shine tare wanda yake dauke da kayan ciye-ciye a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to shi shine dan aikan da Allah ta'ala ya tura ya kira al'umma wannan gidan shine musulunci annabi ya ce wannan dakin kuma shine aljanna kina wanda ya shiga musulunci zai shiga ina zai shiga aljanna annabi ya ce wannan kabaki din taran abincin shine abubuwan daɗin aljanna don haka duk wanda ya shiga aljanna kuma zai ci abubuwan da suke cikinta sannan annabi sallallahu ya ce da bila ka je kai shela babu ran da za ta shiga aljanna sai musulma iya ran da za ka ganta a aljanna ita ce musulma don haka su su yahuda da kiristoci da suka raba wa kansu aljanna ce ne lai ya da kulal jannata illa man kana hudan Allah ce tukka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum inda gaske ne kawo dalili wannan kawai zance ne na kowa in ya zauna ya sha shayin sa a daba shayin sa zai iya janyowa irin wannan zance amma hidima ce yar dalili dan haka wanda ka ganshi a aljanna to musulmi ne wanda ya kadaita Allah yake da imani baya shirka da Allah amma duk wanda ya zama yana tarayya da Allah ko ya ce annabi isa Allah ne ko dan Allah ne ko uzairu dan Allah ne ko ce shehu tijjani Allah ne ko duk wannan za su tafi yanda ba sa so an gane sai mutum ya zama mai tauhidi cewa la ilaha illallah wannan shine zai tafi ina zai tafi aljanna amma dai akwai shirka to kuma ba za a tafi aljanna wa qala ta'ala sana Allah yana cewa wa raditu lakum al-islam dinan sannan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kinan wala yuqbal minhu ba anan take ba wannan ta tana cikin wannan اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام din yawa addinin da Allah ya yaddar mana shine addinin musulunci kuma babu wani gaure a ciki ba Allah bai san wani abu sunan shi comparative ko a ce wai mene suke shi abu a hada addinai din interface babu shi kawai kawai lakum dinukum ne kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliya din qul afa ghayra allahi ta'muruni a'bud kowa je addini shi in ka ce wanda ba musulmi zo mai musulunci sai ce a zo mu hada a tsakiya sai ka ce a'a lakum dinu kuma lede haka haka Allah ya ce da Annabi sallallahu ya faɗa wa kafiran maka da suka ce Annabi sallallahu ya dan sassauto su ma za su dan sassauto sai a da tsakiya Allah ya ce ka ce da su afa ghayra Allah ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun shin wani Allah za ku nemi in bauta ya ku jahilai haka duk wanda zai kira ka da cewa ka aje wasu abubuwan ka na akida shi ma zai aje shi dama ai bai da shi to sai a zo a haɗu ta yaya za a haɗu da haka kar ba wani haduwar kai yau haɗin baki ko ji shek zafar Allah da ganshi da haka dai kar wani ya rudu kawai kai riko da addinin ka gam kada ka sake shi yau saboda annabi sosai ya ce da bilal ya je ya shi labaran da za ta shiga aljanna sai musulma da haka mutu yana da wani akida to ba zai wasa da addinin shi ba wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir to kun ji shi kuma musulunci din nan yana tsakankanin algulu wuce gona da iri wat taqsir da sakaci kada a same ka a addini kana da wuce gona da iri musulunci ya ja layi nan ka tsallaka layi an samu matsala misali yawancin yan ɗariƙu wanda suka wuce gona da iri a shehunan shehunan su ma mutanen kirki ne Allah ya ce mu so mutanen kirki ko amma ya ce mu bauta musu ko kuma mu ba su matsayin manza Allah ko matsayin Allah to su me yasa suka ba su an samu albulu don haka mu a addinin musulunci addinin sahih ingantacce shine duk wani mai matsayi akwai yadda musulunci ya ajiye shi na matsayinsa an gane yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi yana da matsayi zaka kai shi matsayin Allah kine yana da matsayi shi yasa shi kansa yace kada ku wuce gona da iri a kaina kamar yadda kiristoci suka wuce akan Isa dan Maryam suka ce da shi dan Allah a'a ku ce da ni bawan Allah manzon Allah kun ji matsayin yana a matsayin shi na bawan Allah na manzo Allah yana da daraja yana da matsayi to amma wuce gona da iri babu shi addini haka ta taksir sakaci kai kuma an ce ka so mutanen kirkin sai ya zama kwata-kwata ma ba ruwanka da su lalakar a yi haka to kar a same ka mai wuce gona da iri kuma kar a same ka mai mai sakaci kamar da yawancin waɗannan masu bin ɗari kun da ga sun wuce gona da iri akan shehunansu wallah matsayin da suke ba shehunansu ko manzo Allah ba sa ba shi ka rarata ya shi a wuya ka sa shi abin hawa ka manna shi a gidanka kullum bakinka shehu shehu shehu bakinka kamata ya zama kullum salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan shehu mi zai maka amma sai sai an je lahira ai shehu ya ce ya dauke duk rikicin lahira ko za a wuce ai ba san lahira bane ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وانا يين اني وانا زي ما كتب كوي با مسألة كوي مسألة فهذا الله لي تعشي متاني حفاة عراة غرلا كما بلا سداني حكا سكرا يوم ترونها تذهل كل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى akwai tashin hankali to amma du an ce musu su kwantar da hankali sallar ma wasu su ce maka ba za su yi wannan ba addini suke ba ko bayan tashbih wa ta'til sanan musulunci na daidai yana tsakankanin at-tashbih kamanta siffofin Allah da na bayi wa ta'til ko kore su kar a same ka Allah ya siffanta kansa da siffofi kame kana kamanta shi da bayinsa misali Allah ya ce yana da hannu annabi kuma ya ce kilta yadayhi yamin dukkan hannayensa dama ne kada ka kamanta shi da hannun halittun shi kawai kai imani iya abin da yake tattare da kai kenan an gane annabi sallallahu ya ce Allah na da yatsu zukatan bayi suna tsakanin yatsun ubangiji yana jujjuya su yanda yaso ba ruwanka ya suke ba ruwanka kawai iyaka ce kai imani ka same ka da kamanta sannan ka same ka da ta'til at-ta'til korewa ka ce ina wannan ba kawai ai Allah da kaji ya ce hannu yana nufin karfi yau kana korewa Allah babu wa bainal jabri wal qadr sannan tsakanin aljabar wal qadr waɗannan aljabar jabariya kenan waɗanda suke gami bawa bai da zaɓi duk abin da yi su kuma qadariya daga cikin aqidansu shine wato bawa shi yake halittar aikinsa ba Allah ne ya kaddara masa ba wa bain al-amn wal ya'as wal yas sannan mutum ya zama tsakanin mi eh, wannan musulunci ingantacce shine tsakanin al'am amintuwa da talalar da Allah yake talala da Allah yake wa bayi wal iyas da kuma yanke mai tsammani daga rahamar ubangiji waɗannan su ma duka kofofi ne na shaidan al'amnu min makrillah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun sannan akwai al'iyas su kuma masu me qala man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun kenan su kuma waɗannan wannan al'am shine mutum yana aikata laifi yana yana sabo Allah yana ƙara buɗa masa kuma ya ji bai da baya komai ma shi kuma wancan ya ji cewar ya yi laifin da kawai ba zai tuba ba ma ai laifin ya yi yawa kawai wuta zai tafi an gane to duka kuskure ne mutum a ya zamo eh, bainal amn wal iyas ya zamo yana tsakankanin amintuwa da talala da Allah yake masa da kuma yanke tsammani daga rahama ta mi ta ubangiji kada ka amintu saboda idan har kana laifi Allah zai iya shi azzalimi Allah ba ma ya saurin kama shi saboda Allah ta'ala shi yasa ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun saboda abinda aka ga azzalimai suna ta yi an rabu da su to fa kada ka zaci wai Allah ya rabka ne a yana sane innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar yana musu shigo shigo ne zuwa yinin da idanuwa za su kakkafe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lil-zalim shi azalimi Allah shigo shigo yake masa ba zurfi har in ya kama shi ba zai kubce ba dan haka idan ka ga mai azalimi yana abu Allah yana masa talala ka rubu da shi kai ma in ka ga kana yi du laifi na duniya kana yi kuma ga lafiya ga iyalai ga wadata ga komi kada ka amintu yawa to a bangare guda kuma kada ka yanke tsammani daga rahamar ubangiji in ka yi laifi duk girman sa ka tuba ka daga hannu ka ce Allah na tuba ba zan sake ba mala yace fa hadha dinuna wannan abin da muka karanto tun daga farko ko har zuwa nan din yace wannan mu shine addinin mu wa i'tiqaduna da kuma aqidar mu mu ma kuma shine shi yasa muka karanta an gane abin da mala ya faɗa du mun yi imani da shi kuma akan sa muke zahiran wa batinan ciki da boye wato daga bakin mu har zuciyar mu wa nahnu bura'a'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyana mala yace mu mun barranta wato ga duk wanda ya wato ainihin sabawa wannan abin da muka ambata ko muka bayani shi ba ma tare da shi wa nas'alullaha ta'ala an yusabbitana 'ala al-iman mala yace muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani wa yakhtima lana bi ya cike mana da shi wa ya'simana min al-ahwa' al-mukhtalifa sana Allah ya tsare mu daga son zukata daban-daban wal ara' al-mutafarriqa da kuma ra'ayoyi mabambanta wal madhahib radiyya da mazhabobi wato ainihin wato kazantattu almushabbiha misla almushabbiha kama almushabbiha masu kamanta siffofin eh, Allah da na bayi wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa masu kore siffofin ubangiji wal jahmiya da kuma jahamawa su kuma masu iddiayin cewa alqur'ani halitta ne na ubangiji wal jabariya da kuma jabariya masu ganin dan adam bai da zabi cikin abin da yake aikatawa والقدرية لكما قدرية عند سكيكوري قدر الله غباي وغيرهم دوسم سمامين الذين خالفوا السنة والجماعة لو دقون دوسك سابوا السنة والجماعة وخ- وحالفوا الضلالة سك أبو كان شبتا ونحن منهم براء ما ليتموك من برنت دسو وهم عندنا ضلال أوجمكم قتتوني وأرضيا كسكنتتو وبالله العصمة والتوفيق وتكاريا دداشي أتنا وجم أبنجيش wannan shine karshen majalisar mu na wani littafi al-aqida al-tahawiyya abinda muka karanta daidai ciki ubangiji ta'ala ya bamu da lada abubuwan da muka kuskure Allah ta'ala ya fahimtar da mu ya kuma gafarta mana Allah ta'ala ya saka ya shi Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ya saka ya mishi da alkhairi mu da shi Allah ta'ala ya sa mu yi tare a cikin lada insha Allah ta'ala mu muka kawo karshen wannan littafi sai littafi na gaba a zama na gaba insha Allah za mu zauna shi وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله